إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa musulmi ne mana fatan alkhairi ina roƙo Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta zunubanmu ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je kai tsaye a kamar da kuke gani a rubuce matsayar ibnu taymiya daban jahilcinka daban matsayar ibnu taimiyya daban jahilcinka daban to ƙarƙashin wannan take da muka rubuta za mu gabatar da wannan karatu a daidai wannan lokaci saboda nusantar da wani matashi wanda 'yan ikhwan suke amfani da shi musamman 'yan ikhwan na jihar kaduna idan matsaloli suka taso suka ga cewa lallai malamai ahalus sunna salafiyin sun yi maganganu masu wayar da kan al'umma sun kuma shimfiɗa ilimi to shi wannan wato yaro da yake da ruɗi wanda ya ruɗi da kansa yake ganin kansa wata tsiya ce a harka ta ilimi to shi ‘yan ikhwan suke zungurowa sai su aiko shi don ya ɓata waɗannan jawabai ya kuma yi kurari na ilimi da bincike. Ina ba ta muna fahimta, to shi ne nake wa magana yanzu da nake cewa a jahil matsayar Ibn Taymiya daban jahilcinka daban. Kuma, kama yadda suka saba, sukan sa shi ya yi maganganu na rashin kunya ya yi maganganu na cin zarafi ga malamai ba tare da wani haƙƙi ba ya yi maganganu na cin zarafi gare su saboda hikimar fusata ɗalibansu ko fusata su malaman karan kansu saboda in ka fusata wanda kuke tattaunawa da shi to ka samu kusan kaso saba'in na nasara a kansa idan ya fito cikin fushi to ba zai yi wani jawabi wanda zai iya isar da saƙo ya kuma fito da abin da yake ƙudircewa cewa shi ne addini ba to yana ga waɗannan maganganu da ya yi na baƙaƙen maganganu na suka ko cin zarafi ga malam bashir nuhu as-salafi kaduna ya yi su ne don ya fusata mu mu salafiyin ko mu ɗaliban a shi wannan malami malam bashir nuhu a salafi ya yi maganganu na suka da cin zarafi gare shi don mu fusata to ba kai nasara ba ba mu fusata ba ga shi mun fito cikin nutsuwa da taimakon Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali za mu baka amsoshi na ilimi za mu ɗauki hannunka mu ɗora a kan abubuwan da jahilcinka ƙarara ya bayyana gare su ina ba ta gabance ne zancen muƙabala kuma da kake cewa ka amsa zuwa kaduna ina ga babu wannan buƙatar zuwa kaduna ina ganin babu buƙatar zuwa kaduna tunda gama a kano kuma kai ma kana Kano kaga me yayin zancen wannan tsadar fetur din da ake fama ba sai ka je Kaduna ba ba ma sai ka je Kaduna ba insha Allah sai a warware matsalar a nan Kano ko ba haka ba sai a warware matsalar a nan Kano zancen zuwa Kaduna ka janye shi sauki ya samu Kano kawai zaka zo cikin sauki shikenan magana ta kare ‘yan uwa, ina so da Allah mu nutsu mu haɗa hankalin muri guda domin sauraron waɗannan jawabai masu tsada daga maganganun Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa na farko Shekul Islam Ibn Taymiyyah kama yadda za ku gani yana da maganganu daban-daban waɗanda duk za mu karanta, to amma inda gizo yake sakar ya ake iya haɗa bakin maganganun Shekul Islam Ibn Taymiyya, kuma wane ne yake da cikakkiyar dirasa ga maganganun Shekul Islam Ibn Taymiyya wanda zai iya fahimtar wato matsayar Ibn Taymiyya. Sai ka samu cikakkiyar dirasa kan maganganun Ibn Taymiyya, amma kana sauri kama yadda ka faɗa cewa ka zo abin nan cikin gaggawa ne baka da lokaci ma amma dai ka sa lokaci ka ce za ka yi wannan karatu daga wanda yana ƙarfafar magana ta cewa akwai wasu daga bayan fage da suke ƙoƙarin amfani da kai ka sani ko baka sani ba ina fatan kana fahimta ta to a kafin mu shiga maganganun ibnu taimiya shekul islam ibnu taimiya waɗanda anan za mu fitar da matsayar ibnu taimiya wannan yaƙi da yake gudana tsakanin ƙasar da ake kira da suna iran da kuma ƙasar yahudawa ta isra'ila ko ƙasar kafirai ƙasar arna ta amerika wannan yaƙi da yake gudana yaƙi ne wanda ba shi da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa wannan gaba ta farko kenan yaƙi ne wanda ba a gina shi akan wani asasi na addini ba iran ba ta yaƙar amerika ala asasin dini ba sa yaƙar amerika saboda amerika arna ne ba sa addinin musulunci ba wani saɓani na addini ne ya ja iran take yaƙar amerika ba kama yanda ba wani dalili ne na addini ya ja Amerika take yaƙar Iran ba, babu addini ko nasisun kwabo a cikin wannan yaƙi. Hasali ma shi wannan yaƙi imtidad ne, imtidad ne wani ci gaba ne na yaƙin da aka fara shekara biyu ko uku da suka wuce tsakanin ƙasar Ukraine da kuma ƙasar Rasha. ƙasar Rasha tana yaƙar ƙasar Ukraine, ƙasar Ukraine kuma tare da ita ƙungiyar gamayyar ƙasashen Turawa tana mara wa ƙasar Ukraine baya, wato ƙasashen da ake kira NATO. NATO suna tare da Ukraine, Rasha kuma tana yaƙar Ukraine sai zama yaƙi ne tsakanin Rasha da ƙasashen Turawa kawai, amma wannan Ukraine ɗin kama hoto ne kawai. an ajiye shi a matsayin hoto zaka ce ana yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine amma wannan Ukraine din shine da America da Faransa da Ingila da wacece NATO gamayyar kasashen turawa tana bayan Ukraine wannan yaƙi yau kusan shekara biyu ko an tafi shekara ta uku ana gwabza shi tsakanin waɗannan ƙasashe manya-manya masu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin makamai to wannan yaƙi shi ya haddasa wannan yaƙin da ake yi yanzu tsakanin Iran da Amerika amma ta yaya ta yaya duk lokacin da aka sami yaƙi tsakaninka da abokan gabarka to daga cikin makaman da za ka yi amfani da su shine neman ta ina za ka raunata abokin gabarka kai ta nema ta ina za ka raunata shi kai ta bincike ta ina yake samun tallafi ta ina yake samun ƙarfi sai ka tattoshe masa duk wata kafa da yake samun tallafi duk wata kafa da yake samun gudunmowa yake samun ƙarfin da yake yaƙarka da shi sai ka toshe masa wannan kafar to haka ƙungiyar gamayyar ƙasashen turawa nato ko kuma america sai suka gano cewa ƙasar rasha tana samun tallafi da gudunmowa daga manya-manyan ƙasashe na duniya guda biyu. Ƙasa ta farko Venezuela, Venezuela wacce ita ce Amerika kwanan nan ta aika aka kamo shugaban wannan ƙasa aka zo da shi a ɗaure aka ce ana tuhumarsa da wasu tuhume-tuhume na ƙarya saboda wannan ƙasar tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha kuma ƙasar rasha tana samun tallafi da arziki sosai daga wannan ƙasa ta venezuela ina ba da muna fahimta ƙasa ta biyu bayan venezuela ita ce iran Iran ma tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar Rasha kuma akwai tallafi da ƙarfi da ƙasar Rasha take samu sosai daga Iran. Sai Amerika ta ga bari ta karya waɗannan ƙasashe da su ne fuka-fukin Rasha, da su Rasha ta dogara, da su take mu'amala su suke taimaka mata a tsawon wannan shekara biyu ko shekara uku na wannan yaki. To da haka Venezuela an je an kama shugaban ƙasar yanzu ƙasar da tana hannun Amerika an ɓata duk wata alaƙa da suka ƙulla da Rasha ta man fetur ko wani arziki ko wani kasuwanci. To ya rage Iran, Iran ke ma za ki daina alaƙa da Rasha ko za mu ɗauki mataki a kanki. Saboda Iran tana da kyakkyawar alaƙa da Rasha, kuma Iran tana cikin ƙasashe masu arzikin wato man fetur da arzikin wato abubuwa da wato ƙasar Rasha take amfani da su wajen wannan yaƙi, tana samun kaso mafi tsoka daga ƙasar Iran, saboda kyakkyawar alaƙa da take tsakaninsu. Raka Amerika ta nuna Iran da yatsa, cewa Iran ki yanke alaƙa tsakaninki da ƙasar Rasha, wacce mu yaƙi ne tsakaninmu da ita, muna yaƙarta ƙarƙashin ko bayan ƙasar Ukraine. muna yaƙar Rasha a bayan Ukraine. Daka mu yaƙi ne tsakaninmu da Rasha, don me za ki kyawar alaƙa da Rasha, don me za ki taimakawa Rasha. To shi ne fa yaƙi ya kaure tsakanin Amerika da Iran. Yanda Amerika ta kama shugaban ƙasar Venezuela saboda kyakkyawar alaƙarsa da Rasha da gudunmowarsa ga Rasha, bayan Rasha kuma akwai yaƙi tsakaninta da Amerika. To haka ma suka zo suna yi da Iran. Don haka wannan yaƙi yana da alaƙa da addini. Yaƙi ne na siyasa ta duniya, wato a tsakaninsu ne, wannan yana so ya raunata wancan, wancan yana da maslaha wancan ya rauni, muna yaƙar rasha ku kuma kuna taimakawa rasha. Don haka kuma wajibi ne mu yaƙe ku, shi shi ne ma'anar wannan yaƙi, ba shi da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa. Kuma galibi in ka duba maganganun Ibn Taymiyyah ko kuma dai bari zan zo zan zo bari ajiye wannan zan zo to daka shekul islam ibnu taymiya yayi maganganu da yawa bari mu fara da maganganun da shi wannan matashi yazo yake karantawa cewa lalle za a goyi bayan kasar Iran kuma wai wannan matsaya ce ta ibnu taymiya a goyi bayan Iran tana yaƙi da Amerika, a goyi bayan Iran tana yaƙi da Yahudawan Isra'ila. Daka ya karanto maganganu daban-daban na Ibn Taymiyyah kama ita wannan maganar da nake ƙoƙarin buɗawa a majmu' fatawa shafi na ɗari biyu da ɗaya a juz'i na talatin da biyar. majmu fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juz'i na 35 shafi na 201 su'ila rahimahullah an tambayi Ibn Taymiyyah rahimahullah Allah ya masa rahama an rajulin game da wani mutum yufaddilu al-yahuda wan nasara ala rafida wannan mutumin yana fifita yahudawa da kiristoci yana fifita su akan ar-rafida wato 'yan shi'a fa ajaba sai ibnu taymiya ya amsa yace alhamdulillah yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kullu man kana mu'minan bima jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa khairum min kulli man kafara bihi ibnu taymiya yace kullu man kana mu'minan duk wanda yace yayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yadda cewa annabi muhammadu manzon Allah ne fa huwa khairun min kulli man kafara bihi dan haka wannan shine mafi alkhairi sama da duk wanda ya ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kafirce masa wato in baka gane ba ibnu taymiya yace wa in kana fil mu'mini bidhalika naw'un min al bid'a koda wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani nau'i na bid'a tare da shi sawa'un kanat bid'atul khawarij ko da bid'a ce ta khawarijanci wa shi'a ko bid'a ce ta shi'anci wal murji'a ko bid'a ce ta irja wal qadariyya ko bid'a ce ta qadar aw ghayrahum ko wasunsu na 'yan bid'a yace fa innal yahuda wan nasara kuffarun lalle yahudawa da kristoci arna ne kufran ma'luman bil littirar min dinil islami kafirci sananne wanda mutum biyu ba sa ja in ja akan kafircin wato waɗannan kafirai wato yahudawa da kristoci sai ce wal mubtadi'u amma shi dan bid'a idza kana yahsabu annahu muwafiqun lirrasul in yana da shubuha shi a bid'ar da yake ma yana zaton cewa ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la mukhalifun lahu shi iya gaskiyarsa yana ganin bai saba wa abinda manzon Allah ya zo da shi ba lam yakun kafiran bihi wannan ba a kafirta shi ba a cewa ya fita daga musulunci yace walau qaddara annahu yakfuru falaysa kufruhu misla kufri man kadzdzaba ar-rasul alaihi salam kai ko da an kaddara cewa bid'arsa tana iya kai shi ga kafirci bid'a ce kufriya to lallai kafircinsa bai kai kafircin wanda ya fito ƙarara ya ce manzan Allah ƙarya ne addinin musulunci ƙarya ba ne irin wannan magana ta shekul islam ibn taimiyya da makamantanta su ne abin da wannan matashi ya fito yana karantawa yana cewa to ga matsayar ibn taimiyya ta goyon bayan musulmi ko da ɗan bid'a ne a goyi bayansa akan arna idan akwai yaƙi a tsakaninsu idan akwai yaƙi a tsakaninsu to ya sha wahala sosai wajen nuna wurare daban-daban yana karanto irin waɗannan maganganun irin wannan maganar da na karanta irin wannan maganar wacce take nuna wato irin wannan maganar wacce take nuna me irin wannan maganar wacce take nuna cewa ibnu taymiya yana cewa a goyi bayan wato ɗan bid'a a goyi bayan musulmi ko da ɗan bid'a ne a goyi bayansa in yana faɗa da yahudawa da kiristoci saboda waɗancan arna ne babu saɓani kan kafircinsu shi kuma wannan ko da wato ɗan bid'a ne ko da ana tunanin ma bid'arsa ko ana cewa bid'arsa ta kai shi ga kafirci to lallai shi a iya zatansa a iya tunaninsa yana ganin bai saba wa abin da manzo Allah ya zo da shi ba to daka wannan guda ɗayan ma da na karanto ta isa to amma shi ya sha wahala sosai yana ta karanto maganganu masu irin wannan ma'ana a gurabe daban-daban yana ganin in ya tattara su da yawa za su karfafi saƙon da yake so ya faɗa to abin da za a yi bari mi maka wani karatu ɗauko talbisu bayanu talbisul jahmiya ɗauko bayanu talbisul jahmiya na Sheikh islam Ibn Taymiya ɗauko shi idan kana da wannan bugun da yake hannuna wato mu'assasatu Qurtuba daru mu'assasatu Qurtuba ko mu'assasatu Qurtuba idan kana da wannan bugun da yake hannuna shine tsohon bugu kuma shi yafi yawa a hannun mutane ban san wanne irin bugu ne a hannunka ba idan kana da wannan bugun to yana so ka buɗo mana shafi na 294 to anan ne zaka gane maganganun ibnu taymiya zaka gane kuma ba sauri ake ba ba rawar kai ake ba idan aka ce ibnu taymiya yayi magana afuwan juz'i na biyu zaka dauko ba na daya ba na biyu na biyu zaka dauko eh muassasatu qurtuba bugun muassasatu qurtuba shine shafin da na fada shafi na 200 da 95 a shafi na 275 in ka buɗe kana biye da ni to ga yanda karatun yake shafi na 294 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bal law kana almutanazi'ani mubtilaini ka ahli alkitabi wal mushrikina idza tajadalu aw taqatalu kana almashru'u nasra ahli alkitabi ala almushrikin بالقدر الذي يوافقهم عليه المؤمنون إذا لم يكن في ذلك مفسدة تقاوم هذه المصلحة فإن ذلك من الحق الذي يفرح يفرح به المؤمنون كما قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يجف إنها نزلت كما استفاض في التفسير والمغازي والحديث في, في في اقتتال الروم النصارى والفرس المجوس وكانت المجوس قد غلبت النصارى على أرض الشام وغيرها فغلبت فغلبت الروم وغلبت الروم وفرح بذلك المشرك مشرك قريش لأن المجوس إليهم أقرب من النصارى ولأن كلاهما لا كتاب له واغتم لذلك المؤمنون لأن النصارى إليهم أقرب لأنهم أهل كتاب فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين وناظرهم أبو بكر على هذا على هذا قبل تحريم ذلك وظهرت الروم على فارس بعد ذلك idan ka bude wannan shafin idan ka bude wannan shafin da nake magana to zaka ga abin da nake karantawa zaka ga abin da nake karantawa zaka ga zaka ga abin da nake karantawa ibnu taymiya yana cewa law kana almutanazi'ani mubtilayn kalil kitabi wal mushrikin ina ga bata abuɗe ma bata abuɗe bari mu bata abuɗe ma eh abuɗe ibnu taymiya yake cewa law kana al mutanazi'ani mubtilaini Allah ya sa kana biye da ni da kyau ibnu taymiya yace idan aka samu wani bangarori guda biyu duka yan bid'a ne ko duka ma arna ne ko dai kowanne daga cikinsu baya, baya kan cikakkiyar gaskiya ka ahalil kitabi wal mushrikina kama a sami yaƙi tsakanin kiristoci da mushrikai masu bautar rana idza tajadalu idan suka yi ja'in ja au taqatalu ko suka yi yaƙi kanal mashru'u to abinda shari'a ta zo mana da shi nasra ahlil kitabi alal mushrikina shine za mu goyi bayan kiristoci akan mushirikai masu bautar gumaka ko masu bautar rana ko masu bautar wuta za mu goyi bayan kiristoci za mu so a ce kiristoci sun yi nasara a kansu bilkadirin lazi yuwafiquhum alaihi almu'minun idza lam yakun fi zalika mafsadatun tuqawimu hadhihi almaslaha to kaga ibnu taymiya a wannan gabar ya faɗi irin waɗancan maganganun da ka karanta a wurare daban-daban amma nan sai ibn taymiya sai ya faɗaɗa zancen sai ya faɗi wasu sharuɗa guda biyu eh lallai ana goyon bayan al-aqrabu ala al-ab'ad wa narju nasr al-aqrab ala al-ab'ad lallai in aka ajiye masu bautar wuta da kiristoci waɗanda suka yi imani da suka ce sun yi imani da Allah da manzanninsa ina ba da muna fahimta suka ce sun yi imani da Allah da dukkanin manzanninsa sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama arna ne ko ba arna bane arna ne masu bautar wuta arna ne ko ba arna bane arna ne to aka ajiye mana su zamu ce kiristoci sun fi kusa zuwa ga addinin musulunci sama da masu bautar rana ko masu bautar wata kafircin waɗancan ya fi tsanani sama da na waɗannan haka za mu fi so kiristoci su yi nasara akan mushirikai masu bautar gumaka ko mushirikai masu bautar rana ba wai don mun yadda cewa su kiristocin ba arna ba ne a'a muna ganin kafircin su bai kai na waɗancan ba li'annar kufra da rakat ina ba da muna fahimta to amma ibnu taymiya sai ya faɗi sharuɗa guda biyu Allah ya sa kana biye da ni sai ibnu taymiya ya ce bil qadri alladhi yuwafiquhum alayhi almu'minun taimakon da za a yi wa ɗan bida'a idan yana faɗa da arna ko in arne da arne suna faɗa a taimaki ko a goyi bayan wanda kafircinsa bai yi tsanani ba to dole sai an lura bil qadri allazi yuwafiquhum alayhi almu'minuna gwargwadon abinda suka dace da muminai akai gwargwadon abinda babu sabani tsakaninmu da su to haka goyen bayanmu da su zai zama gwargwadon wannan abin da muka samu daidaito tsakaninmu da su idza lam yakun fi zalika mafsadatun sharadi na biyu kada kuma ya zama wannan goyen bayan nasu akwai wata mafsada akwai wata cutarwa wacce tafi maslahar goyen bayan su tuqawimu hadhihi almaslaha wato maslahati nasrihim kada ya zama fi nasrihim mafsadatun tuqawimu maslahata nasrihim ka gane kana gane karatun kada ya zama akwai mafsada in dai akwai mafsada to fa innahu yutraku nasruhum yutraku nasruhum za a nisanci goyen bayan su za a nisanci taimaka musu saboda me saboda muna ganin akwai mafsada Allah ya saka fahimce ni ko in ce Allah ya saka fahimce Ibn Taymiyyah yace law kana al-mutanazi'ani law kana al-mutanazi'ani مبطلين كأهل الكتاب والمشركين إذا تجادلوا أو تقاتلوا كان المشروع نصر أهل الكتاب على المشركين بالقدر الذي يوافقهم عليه المؤمنون سيتي إذا لم يكن في ذلك مفسدة كأن جاء بيرو كربو تاكر كشوانا أو بيرو كربو تاكر كشوانا بذنبك إرم كلامان دا كيوا malaminmu ba, malam Bashir, ya ce, za ka fito da jahilcinsa, za ka nuna masa cewa bai san komai ba, kaza da kaza maganganu da kai, ba sai mun maka irinsu ba, mu karatu za mu maka haka kyauta, salin alin, idan kuma kana neman zaman sai a zo a yi zama. Ya ce, idza lam yakun fi zalika mafsadatun tuqawimu hadhihi maslaha Ibn Taymiyyah ya ce da sharaɗin kada ya zama akwai mafsada wacce take wato cin karo da ita maslahar da ake gani ta goyon bayansu kuma wani abu ne wanda ba zai ɓoyi ba ba zai ɓoyi ba ga al'umma cewa akwai gagarumin mafsada a cikin abin da wasu suke yi suke fitowa suna faɗa cewa ana yaƙi tsakanin amerika da iran a ƙarshe dai iran musulmi ne muna goyon bayansu wannan abu da aka ji daga bakin wasu malamai da suke jingina kansu zuwa ga sunna ya yi wa arrafiba ya yi wa 'yan shi'a aikin da kusan sama da shekara talatin zazzaki bai musu irin wannan aikin ba a arewacin najeriya ba a taɓa wato samun wani lokaci da aka yi ƙoƙarin wanke shi'anci daga ƙyama da mutane suke wa shi'anci da kuma sanin sharrinsa da al'ummar musulmi suka yi da yadda suke ƙyamar aƙida ta shi'a saboda muninta da gurɓacewarta da haɗarinta ba taɓa yin wani lokaci da aka yi ƙoƙarin gusar da wannan ƙyamar irin wannan lokacin ba har yanzu idan ka shiga social media ko kana ganin mutane suna sa hotunan abin nan hoton shugaban kasar Iran ko hoton masu baƙaƙen rawani waɗannan 'yan shi'a masu zagin sahabban manzan Allah da matansa masu tsinewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ba iya 'yan shi'a ne suke ɗaukan hotunan suna sawa a profile ɗinsu ba ba iya 'yan shi'a ba ne yanzu suke ɗaukan waɗannan hotunan suna sawa a profile ɗinsu ba iya 'yan shi'a ba ne akwai mutane da dama saboda an fito an ce musu shari'a ta yadda cewa a goyi bayan iran akan yakin da take da shi da amerika to dama jahilai ne awam ne dama sanin haɗarin shi'anci ɗin da gurɓacewar aƙidar dama ba wani kafuwaye a cikin zukatansu ba to sai wannan ya zama wata magana mai haɗarin gaske mai mafsada mai girman gaske wajen rusa wa mutane da yawa imaninsu an rusa imanin mutane da yawa a wajen nusratin rafida ala amurkan da sunan nusratun rafida ala amurkan muna goyon bayan 'yan rafida muna goyon bayan 'yan shi'a akan yakin da suke da Amerika tunda dai su musulmi ne a ƙarshe dai ba ko ba komai suna jingina kansu zuwa ga musulunci ko ba komai dai suna cewa sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa ƙaryata shi to wannan ya haifar da mafsadar da yashhadu biha kullu ahad ‘yan shi'an sun shaida cewa ba ƙaramin nasara suka samu ba a wannan lokaci ba su ba su taɓa samun nasara ba irin wannan da suka samu haka sauran al'umma su ma sun ba da shaida cewa ba a taɓa yunƙurin wanke shi'anci da cirewa al'ummar musulmi ƙyamar shi'anci da munin aƙidar shi'anci ba irin wannan kara. Ka fahimce ni? To kaga wannan magana ta Ibn Taymiyya na san baka santa ba, amma ɗauko shi littafin. ɗauko bayanin talbisul jami'a ka fitar da ita to wannan ita za ta fassara maka za ta taya ka fahimtar waɗancan maganganu da kai ta karantawa baka gane su ba irin wannan maganar da ka karanta a mujalladi na ashirin da talatin da biyar an tambayi ibnu taimiyya ga wani mutum yana fifita rafi ba a kan kiristoci da yahudawa ibnu taimiyya ya ce fa kullu man amana bin rasuli sallallahu alaihi wasallam khairun min kulli man lam yu'min bih ka gane irin waɗannan magaganin duk da ka karanta baka gane su ba to ga inda wato maganar ibn taymiya za ta ƙarasa maka abin da baka gane ba a waɗancan maganganun cewa akwai sharaɗi eh akwai sharaɗi ana lura da maslaha ko mafsada ta shi wato nusrat al-aqrab ala al-ab'ad laysat mutlaqa laysat mutlaqatan bal muqayyadatan بل مقيدة بهذه القيود التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضع الذي أشرت إليه ذاك abin da ya rage barin nuna maka in kana da minhajus sunnan nabawiyya in kana da minhajus sunnan nabawiyya ni darul hadis ne da ni darul hadis al-qahira wannan shine mujalladi na hudu mujalladi na uku juz'i na biyar da na shida juz'i na biyar da na shida shafi na ɗari biyu daidai a cikin juz'i na shida shafi na ɗari biyu ibn taimiyya ya ɗauko wata magana mai mahimmancin gaske wacce ke bayyana haɗarin 'yan shi'a akan al'ummar musulmi yana cewa summa ma'a hadha ar-rafidatu yu'awinuna ha'ula'i al-kuffar yace daga cikin sharrin yan shi'a shine su suke taimakawa arna wajen yakar musulmi wa yansurunahum 'ala al-muslimina daga cikin sharrin shi'anci da yan shi'a inda za a sami yaki tsakanin arna da musulmi to yan shi'a za su taimakawa arna ne a gama da musulmi wa yansurunahum alal muslimina suna taimakawa arna akan musulmi yace kama qad shahadahun nasu kama yanda mutane suka gani suka bada shaida lamma da kala holako malikul kuffar at-turk ash-shama sanata 58 wa 600 a shekara ta hijira tana 658 lokacin da holako ya shigo sham wani arne arne ya shigo yana yakar musulmi fa innar rafida allazina kanu bisham in shi'a da suke kasar sham wa bil madaini wal awasif waɗanda suke garuruwa daban-daban da ƙauyuka daban-daban min ahali hilab wa ma haulaha wanda suke cikin garin hilab da, da gefanta wa min ahali dimash da ‘yan shi'a da suke cikin dimash wa ma haulaha da na gefen dimash wa gairihim da wasunsu kanu min a'zamin nasi ansaran wa a'wanan ala iqamati mulki sun fi kowa taimakawa wannan arne holako da ya zo ya kashe jikokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama al'abbasiyin. Holako shi ne ya zo sanata samanin wa kamsina wa sittimi a hijira tana ɗari shida da hamsin da takwas ya rusa wato khalifancin da ya kusa sama da shekara ɗari biyar alkhilaf al'abbasiyya. Wannan khalifancin da jikokin manzan Allah suke yi, daular abbasiyya da ake magana. jikokin al'abbas ibn abdulmuttalib waɗannan ahalul baiti ne ahalul baiti ne jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama don ka gane ba ba maƙaryaci a duniya gaba ɗaya irin ɗan shi'a ba wanda ya taɓa ƙarya ta ƙaunar jikokin manzan Allah irin ɗan shi'a da holako ya zo ya rusa a daular abbasiyya ya kashe jikokin manzan Allah wallahi tallahi ba wanda ya taimaka masa yayi nasara wajen kashe jinin manzan Allah da zubar da jinin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin ɗan shi'a yace kanu min azamin nasi ansaran wa awanan ala iqamati mulki su suka taimaka wa holako ya kashe jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daular abbasiyya wa tanfiza amrihi fi zawali mulkil muslimina su suka hada makarkashiyar da aka rusa wannan mulki na musulunci wanda jikokin manzon Allah suke jagoranci wa hakaza ya'rifu an-nas ammatan wa khassatan ibnu taymiya ce mutane sun san wannan kebantattun mutane da gama gari kowa ya sani ma kana bil iraq haka abin da ya faru a iraki lamma qadima holako ila al-iraq lokacin da ya isa iraki وقتل الخليفة يكشي خليفة وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله يزبد جنن الأمة المسلمي يكشي جيكو كمان زان الله أبن دبا وانا زي إيا لا سبتكسا دا أكي سي الله فكان وزير الخليفة ابن العلقمي وزيري دا أكباوا وزيرتي أكباش مصيشيني وزيري متى مكين شو غبك أسا بايس president na daula ta musulunci ibn al'alƙami ɗan shi'a ne shi ya yi maƙarƙashiya ya ba da goyon baya ya shirya makircin da wannan arne ya yi nasara a kan jikokin manzan Allah ya kashe su ya rusa mulki na musulunci warrafi batuhun bitanata ‘yan shi'a su ne ‘yan majalisa na wannan arne allazina a anuhu ala zalika bi anwa'in kasira su suka taimaka masa da taimako daban-daban batinatan wa zahira bayyanannen taimako da da koyayye ya tulu wasfu a wanda za a yi bayani ibnu taymiya ce abin yana da yawa wana ibnu al-alqami din shine waziri shine wazir wato mataimakin khalifa amma shi yazo ya bada kofa ya bada goyen baya ya shirya makarkashiya yanda za a cutar da al'ummar musulmi a kashe su ina fata muna fahimta ibn taymiya yace وهكذا ذكر وهكذا ذكر أنهم كانوا مع جنكس خان وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها هكذا لوكة دا تتار جنكس خان شيما وانا أرني يتاسو ينا يكر مسلمي الشام yace ibnu taymiya yace har abin da ya faru kenan yan shi'a sun taimaka masa wajen kashe musulmi da kwace mulkin su idza qatatala almuslimuna wan nasara hawahum ma'an nasara su kiristoci duk lokacin da aka yaki su ƴan shi'a duk lokacin da aka yaki tsakanin musulmi da kiristoci to zaka ga dan shi'a shi kirista yake taimako akan musulmi yansurunahum bihasabil imkani suna taimakon arna wajen yakar musulmi iyakacin abin da za su iya wa yakrahuna fatha madainihim suna kyamar a yi nasara akan kiristoci a mai da kasashen su kasashen musulmi kama karihu fatha oka wa gairiha kama yadda suka ki ba da goyon baya a buɗe wani gari na kiristoci a mai da shi gari na musulunci wanda ake kira oka wa yakhtaruna idanatahum alal muslimina suna zabar kiristoci su yi nasara akan musulmi hatta annahum lamman kasara askarul muslimina sanata ghazan sanata 99 wa 500 har lokacin da abin nan shi jakis abin nan wannan shugaban tatar kenan abin nan Jankis Khan ya zo ya yaƙi musulmi a wannan shekara ta 599 wa khalati sham min jaishil muslimina ya zama garin sham babu wani wata runduna ta musulmi a saufil biladi sun yi barna wa sa'au fi anwa'in min al-fasadi sun yi ta'addanci iri-iri min al-qatl na kisa wa akhdh amwali da da fashi wa hamli rayat salibi sun daga tutar cross na kiristanci wa tafdilin nasara alal musulmina sun fifita kiristoci akan musulmi wa hamli saba wal amwali was silah ba abinda ba su yi ba sun taimaki kiristoci sun kama musulmi a matsayin bayi sun kwace dukiyoyinsu sun bawa kiristoci makamai na musulmi sun kwace makaman musulmi sun bawa kiristoci ahlil harbi bi qubrus wa ghayriha sai ya ce fahaza wa amsaluhu qad ayanahu an-nas ibn tamiya ya ce wannan da ire-irensa mutane za su bada shaida wa tawatara inda man lam yu'ayinhu wanda bai gani ba kuma to ya samu labari na tabbas cewa abin ya faru yace walau zakartu ana ma sami'tuhu wa ra'aytuhu min athari zalika la qala al-kitab ibn tamiya ce ni da zan ga muku abin da na gani da ido na ko naji da kunne na na irin wannan taimako da ‘yan shi'a suka yi wa kiristoci suka yi wa arna wajen rusa musulunci da musulmi ibn tamiya ce laƙalar kitabu da littafin ya yi tsaho wa inda gairi min akhbari zalika wa tafasiluhu ma la a'lamu yace a wajen wani na akwai abin da ban sani ba ni kaina an zan faɗi abin da na sani za a yi bayani mai tsawo to duk da haka ni ma akwai abin da ban sani ba sai yace fa hadha amrun mashhudun min muawanatihim lil kuffari alal muslimina cewa daga cikin ɗabi'ar ɗan shi'a yana yaƙar arna a rusa musulunci da musulmi yace wa min ikhtiyarihim li zuhuril kufri wa ahlihi alal islam wa ahli yanda suke zabar kafirci da arna su yi nasara akan musulunci da musulmi sai yace walau qaddara ibnu taymiya ne musu raddi sai yace walau qaddara yace da za a kaddara annal musulmi na zalamatun fasaka da za a kaddara ma musulmin da 'yan shi'a suka ba da goyon baya aka yaƙa waɗannan musulmi azzalumai ne ko fasikai ne muzhiruna li anwa'in min albid'a allati hi a'zamu min sabbi ali wa usman da za a kaddara ma cewa waɗannan musulmin ba nagari bane musulmi ne 'yan bid'a ya halatta ka taimaki arna a kansu sai ibn taymiya yace lakana al-aqilu yanzuru fi khairil khairain wa sharri sharrain wannan gabar ita nake so in kai gare ta a abin nan malam kabiru malam kabiru wannan gabar nake so in kai maka gare ta ibn taymiya da yace walau qaddara anna al-muslimina zalamatun fasaqatun muzhiruna li anwa'in min al-bid'a allati hiya a'zamu min sabbi ali wa usman لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين kaga ya sake mai da kai can abin da na karanta maka cikin bayanu talbisul jahamiyya cewa magana ce ta maslaha da mafsada magana ce ta maslaha da mafsada ma hiya al maslaha fi nusrat al mubtadi al zalim al fasiq idha qatalahu kafirun mahab ما هي المصلحة في نصرة هذا المبتدع ومعاونته على الكافر الذي يقاتله هل هناك مصلحة أو مفسدة تنزع أدوب أقا خير الخيرين ده شر الشرين وتأدوب مصلحة ده مفسدة كاجم أغنر ابن تيمية سيأتي مكا ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض ba za ka gani ba ba ka gani kai kabiru anna ahlus sunna su ahlus sunna wa in kanu koda sun kasance suna cewa fil khawarij war rawafid wa ghayrihim min ahli al bid'a ma yaqulun duk abinda ahlus sunna suke faɗa akan yan shi'a da khawarijawa lakin la yu'awinuna al kuffara ala dinihim baka ga ahlus sunna ba sa taimakon ba sa taimakon arna akan addinin waɗannan ‘yan uwansu musulmi, ko da ‘yan uwansu musulmi ‘yan bida'a ne, kaga layu awinunal kufara, ahlu suna ba sa taimakawa arna ala dinihim, ba sa taimakawa arna don a kada addinin musulunci. Addinin musuluncin da ‘yan bida'a ɗin suke jingina kansu zuwa gare shi. ahalu sunna ba sa ba wa arna goyon bayan da zai kai ga kada addinin musulunci amma in goyon baya ne na kada shi'anci goyon baya ne na karya bid'a ta khawarijanci wani ahalu sunna sukan iya ba da goyon baya gwargwadon gwargwadon limit ɗin da ake bukata na karya khawarijanci gwargwadon limit ɗin goyon baya nawa ake bukata na karya shi'anci amma ba za su ba da goyon bayan da zai kunshi karya musulunci ba wato kaga magana ce duka ta fiqhu magana ce ta maslaha da mafsada da magana ce kuma ta tsaya a fahimci ma me ake karantawa na maganar ibnu taymiya din sai ce wala yaftaruna ahlus sunna ba sa taba zabar zuhural kufri wa ahlihi ala zuhuri bid'atin duna zalika ahlus sunna ba sa taɓa zaɓar cewa wai kafirci ya zama shine a sama ya yi nasara a kan wata bida'a wai yanzu kenan mu ce wai da, da ya zama akwai iran gara ya zama ba iran ya zama amerika a ba ma taɓa zaɓar haka ba ma taɓa zaɓar arna su zama su ne suka yi rinjaye akan ko da wato ɗan bida'a ne duk wanda ya jingina kansa zuwa ga musulunci ba ma goyon bayan ai nasara a kansa wannan nasara da za ta zama cikin ma'anar nasara a kan musulunci ba ma goyon bayan wannan kama yadda ibn taimiyya yake bayani hakanan a gaba ta hudu gaba ta hudu shi ne amma wata tambaya ma mana gaba ɗaya don a huta yanzu misali ‘yan fashi ‘yan daba ‘yan fashi da suke ƙwatar dukiyoyin mutane suna kashe su kama ‘yan kidnapping kidnappers kama kidnappers wa alaikun salam suna yaƙar al'ummar musulmi suna kashe su suna yaƙar al'ummar musulmi suna yaƙar mutane suna kashe su bi gabdin nazar kowaye ko za a yi kidnafin ɗinka a ƙwace dukiyarka a wasu a kashe su wasu a karɓi dukiyarsu to idan arna suka shirya wata runduna ta yaƙar kidnappers waɗannan kidnappers ɗin kuma ‘yan uwanmu ne musulmi suna cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suna sallah sai arna suka shirya runduna don yakar kidnappers za mu je mu tarewa kidnappers ne kada a yake su mu taimake su saboda suna jingina kansu zuwa ga musulunci ko za mu goyi bayan arnan nan da suka fito yakar kidnappers din nan mu ce Allah ya sa su yi nasara a kansu Allah ya sa su kashe bellatirji za mu yi irin wannan fatan ko kuma za mu ce a tun da dai shi bello turji ya ce shi ya yi imani da annabi muhammad kuma ko da ɗan bid'a ne ko da kaza ne ko da ɗan tijjaniya ne a ƙarshe dai ya jingina kansa zuwa ga musulunci mun gane za mu faɗi haka mu ce muna goyon bayansa tun da dai ya jingina kansa zuwa ga musulunci gara bello turji ya yi nasara akan arnan da suka fito za su yaƙe shi ko kuma za mu ce gara arnan su yi nasara akan shi bello turji saboda sun fito ne da niyyar yaƙar kidnappers ba yaƙar musulunci ba arnan anan sun shirya rundunarsu ta yaƙi sun shirya makamansu sun shirya mayaƙa da niyyar yaƙar kidnappers ba yakar musulunci ba ina ba da muna fahimta ba akan musulunci ba ne yakin ba maganar addini ake ba kama yadda yaƙi tsakanin amerika da iran babu maganar addini ko na cikin cokali a cikin wannan yaƙi bai da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa to haka kama yadda na faɗa ɗin nan in aka samu wasu arna sun ce za su yaƙi kidnappers kidnappers ɗin nan kuma muka tarar ‘yan uwanmu ne musulmi suna sallah suna azumi har suna sitta shawwal ina ba da muna fahimta amma gashi suna kashe mutane suna kwace dukiyoyinsu ina ba da muna fahimta to za mu goyi bayan arnan ne ko za mu goyi bayan kidnappers eh a kai ka bari kabiru ya bada amsa ka bari kabiru ya bada amsa shi yasa in ka duba nan sharhu imamun nawawi da ya yi a akan sahihu muslim sharhu sharhin da yawa imamu muslim sahihu muslim juz'i na 11-12 shafi na 511 wato hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama da wani arni ya fito ba tare da ya musulunta ba sai ya ce zai taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai taimaki manzan Allah yaƙi. Ku gane? Kun gane kuwa? Wato wani arne ne ya zo ya bijirar da kansa cewa zai taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba tare da ya musulunta ba. menene ba tare da ya musulunta ba bai musulunta ba yana arni kawai mazala yana hanya ya zo daidai wani waje da ake kira abin nan bahratul wabra e bi fathil ba bahratul wabra da ya zo daidai wannan waje sai ga wani mushiriki ya shigo kayan yaƙi yana ɗauke da makami ya sa silke ya ce zai taya manzan Allah yaƙi amma ba tare da ya musulunta ba sai mazala ya ce masa farje mazala ya ce masa koma falan asta'ina bi mushrik mazala ya ce ba zan nemi taimakon wanda yake mushiriki ba Imamun Nawawi da ya zo nan sai ya ce qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin manzala sallallahu alaihi wasallama falan asta'ina bi mushrik da manzala ya ce bazan nemi taimakon mushriki ba sai ya ce wa qad jaa fil hadith al akhar a wani hadisin kuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama ista'ana bi safwan ibnu umayyah qabla islamihi cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimakon Safwan ibn Umayya kafin ya musulunta yana mushiriki Safwan ibn Umayya sahabi ne babba cikin manya-manyan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda amma kafin ya musulunta yana mushiriki akwai lokacin da manzon Allah ya taba amfani da shi a matsayin wanda zai taimaka wajen yakar arna yana kuma me yana arne yana mushriki to ga wancan hadisi na cewa manzon Allah ista'ana bi Safwan ibn Umayya wa huwa mushrik ga kuma wannan hadisin da aka ce wani mushriki yazo zai taya manzon Allah yaki manzon Allah ya ce masa koma bana neman taimakon mushriki kaga hadisai biyu kama zahirin su kama sun ci karo ko to sai Imam Nawawi ya ce fa akhadha ta'ifatun min al-ulama bil hadith al-awwal ala itlaqihi ya ce wani ɓangare na malamai sun tafi akan abin da hadisi na farko ya nuna cewa ba a ne ba a neman taimakon arne a cikin wani yaƙi da yake na addini ne wa qala shafi'i wa akharuna yace amma imam shafi'i da wasu cikin malamai suna cewa in kana al-kafiru hasanar ra'yi fil muslimina in dai wannan kafirin kafiri ne wanda ba a san shi da gaba da musulmi da musulunci ba akwai irin wannan masu kufuru i'rab wanda kafircinsu kawai kafirci ne na kau da kai su ba sa gaba da musulunci ba sa gaba da musulmi ba su yi kawance da musulmi ba ba su yi gaba da su ba kawai dai suna nan arna ne su ba su karyata ba ba su gasgata ba ba su ce musulunci gaskiya ba ne ba su ce musulunci karya ba ne ba su so musulunci ba ba su yi gaba da shi ba kun gane jama'a To irin waɗannan kafiran da kafircinsu yake light, light, ko? Kafircinsu light haka. To irin waɗannan imamu shafi'i ya ce, ba laifi ba ne idan musulmi sun nemi taimakonsu a wani yaƙi wanda yake da alaƙa da ɗaukaka addinin musulunci, in za su yadda su ba da goyon baya ko kuɗi ne a biya su, suka ga kuɗi, suka ce, to nawa za ku ba mu, eh za mu taimaka muku, amma nawa za ku biya. ko ba musulmi ba ne in aka yarjejeniya da su su kawo wancan makami su kawo wannan makami a zo a harba musulunci ya samu nasara babu laifi ya ce wa da'atil hajatu ila listi'anati bi ustu'ina bi in dai akwai buƙatar a nemi taimakon wannan arnan da ake ganin kafircin sa light ne in aka bashi kuɗi zai manta da wani kafirci shi magana ce ta kawai a biya shi zai taimaka muku in ya ga kuɗi kama abin da ya faru kenan lokacin da ƙasar saudiya ta nemi taimakon ƙasar amerika aka yaƙi saddam hussein lokacin da yake yaƙar kuwait ya ce kuma ya gama da kuwait zai ƙara so ya yaƙi ƙasar saudiya zai ƙwace maka da madina saddam hussein lokacin da yake da ƙarfi sosai duk a gabas ta tsakiya ba babu wanda yake da ƙarfinsa shugaban ƙasar Iraki a wannan lokacin kuma gashi ɗan ta'adda ɗan daba azzalimi fajiri fasiki ya sa ƙasar Kuwait a gaba yana kashe ƴan uwansa musulmi yana zub da jininsu kuma babu wanda yake da ƙarfin sojan da zai iya tinkarar Saddam Hussein a wannan lokacin saboda ƙarfin sojansa da ƙarfin ƙasarsa ya kusa gamawa da Kuwait daga nan kuma zai shigo Saudiya aka zauna aka, aka tambayi malamai shugabannin ƙasar Saudiya suka tambayi malamai yanzu ya za a yi malamai suka ce ku nemi waɗannan arnan na Amerika ku ba su kuɗi in dai aka yarjejeniya da su suka ga kuɗi za su zo su kawo ɗauki a yaƙe shi ku biya su su zo a yaƙi Saddam Hussein ko da ya jingina kansa zuwa ga musulunci ko da ya jingina a lokacin saudiya ta gayyaci amerika aka ba su man fetur aka ba su kuɗi suka zo suka yaƙi saddam hussein ya fito yana yaƙar kuwait sai suka kai masa hari can gida sai ya ji hari a can iraki nan take ya bar yaƙar kuwait ɗin ya koma ya koma iraƙin ya yi gaga ya yi baya ba zani ya ga ya yi baya ba zani ya koma iraki aka yaƙe shi har aka damƙe shi aka kama shi to haka ko da abin nan ɗin nan yanzu waɗannan suturji ɗin nan kidnappers ɗin nan da suka addabe mu muka rasa yadda zamu suna ta kashe mu kuma sun fi ƙarfin mu ba mu da irin makaman da muke da su sai muka samu wasu arna suna da makaman da za su iya yaƙar kidnappers sai suka ce eh za mu yaƙe su mu gama da su tas mu kamo muku bella turji mu danka muku amma ga abin da za ku biya mu ya halatta ya halatta mana ya halatta gashi nan ista'ana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi safwan ibnu umayya qabla islami manzo Allah yayi amfani da safwan ibnu umayya kafin safwan ibnu umayya ya musulunta manzo Allah ya taba neman taimakon sa wajen wani case da zai zama daukaka ce ga musulunci yace wa illa fayukra yace wa hamalal hadisain wa hamlul hadisain ala hadain al halayn wa hamalal hadisain ala hadain al halayn wa idha hadara al kafiru bil idhni rakhaba rukhida lah wa la yushamu lahu hadha madhhab malik wa shafi'i wa abi hanifa wal jumhur wa qala az-zuhri wal auza'i yushamu lah wallahu a'lam to kaga kenan a Malam Kabiru, idan har za mu iya neman taimakon arne, mu biya shi kuɗi, ya kawo sojojinsa da makamansa, don yaƙar wani azzalimi fasiki ko da kwa ya jingina kansa zuwa ga musulunci wanda yake wa musulmi barna yake cutar da su yake kashe su yake zub da jininsu a yi amfani da wani arne a yaƙe shi a biya wani arne kuɗi ya zo ya taimaka a yaƙi inda har ana iya yaƙar musulmi ma inda har ana iya yaƙar musulmi amma nemi taimakon arne a yaƙi musulmi ɗin ina ba da muna fahimta to kaga kenan abinda muke magana a kansa min babi aula abinda muke magana a kansa min babi aula shine wato akwai mafsada cikin goyon bayan Iran da wasu da yawa daga cikinku suka fito suna faɗa wasu da yawa suka fito suna faɗa cewa muna tare da Iran muna goyon bayan Iran Ibn Taymiyyah ya ce wannan abu da suka yi shirme ne saboda ba su duba maslaha da mafsada ba ba su duba cewa za su rusa aikin da suka yi shekara 20 ko 30 na dasa aƙidar sunna a zukatan al'ummar musulmi a ɗan sati biyu ɗin nan za a iya rusa abin da aka gina shekara 30 kuma shi ne muke gani yanzu gashi nan hotunan shugabannin shi'a gashi nan ana sawa a social media ba ɗan shi'a ba wanda ba ɗan shi'a ba ba ma iya bambancewa na'am da tutar da tutar Iran tutar Iran ana ta sa ta a ko'ina ana nunawa yanzu ka ka ka dauki hoton Iran ko tutar kasar Iran ba ma wani abin zargi bane saboda wasu da yawa daga cikin waɗanda ake kiran su malamai sun fito suna cewa a wannan lokacin a goyi bayan Iran wallahi tallahi kuskure ne idan da gaske kake cewa lalle kana neman munazara akan wannan magana to babu laifi a sai ka fito sai a sa lokaci kuma kaga muna Kano ba wani abu bane sai a yi shi abin nan kusa ka fahimce ni ba sai ma an je Kaduna ba kaga mai yana tsada ko lita 1300 ko 1300 da hamsin ma ko to kaga ni ni jiya na samu mai sauki ma a gidan man dangwati MRS ko? Na dangwata ne? To, ka gani ya sami mai sauƙi ma 1,300. To, ka gani ba sai an fita ba ma sai a iya yi a nan cikin gida. To, Allah ta'ala ya datar da mu. Muna da damar kiraye-kiraye? Tafaddalu. za a iya kiran mu kai tsaye whatsapp call only whatsapp call only za a iya kiran mu whatsapp call only Allah ya datar da mu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da wani lokaci da muke magana?
Rana Ibrahim, Malam Bafa, na maka fata ce.
Malam Ibrahim daga ina?
Kasan Ghana, Malam Ibrahim daga kasar Ghana muna maraba. Bismillah Malam Ibrahim.
Malam Bafa mutanen nan ba illan da suke yi ne suna son su raba mutane da ba da ba.
Na'am.
Ka duba maganganun nan da yake yi duka ya dogara ne da tsohon shi na Kano. Amma in ka ce ga su fatawoyin su shek, Bauta ya yi masa tambaya ba da amsa duka ba su lura da waɗannan maganganu. Ya ce ya dara a ce wani profesa ne, wani dokta ne, to abin da suke lura da shi.
Eh.
yasa wani ya kamata ya malam bafa ku jawa mutane hankali menene ne matsalar tsakanin ku da mutane nan su sun fi sun fi so a ce ga wani professor a Kano ya yi magana ko doctor kaza a Kano ya yi magana shi suka fi so Eh, amma sun take su da take su albani sun take su da kuma su suka su da su don a kawo musu wannan dan ma wallahi almusta'an, wallahi almusta'an.
da suka fita da shi ne ko da ma a ce ma an ce mu zabi guda ai ba za mu zabi Iran ba saboda su suna dokan musulunci ne sai suna yada akida akidan su na biya
Eh.
ai kun ban mutuwa ruta mini gida da mutu jin karfi na zagin su sai na abubakar ai gara yahudu ya ruta mini gida da dan shiya zai bani a gidan shi na shiya shige can mutun shiga wuta abinda ba su lura da shi kenan Eh, Allah ya kyauta. Jazakallah khairan. Muna godiya sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai. Barka dai da wa muke magana.
Ina magana da lafi ko muna san da jiwa. Barkan.
Malam Nafi'u muna maraba da kai bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
barka da kokari Barka da wannan lokaci, da wa muke magana?
kana da lamba ta ai ka san da wanda kake magana A'a ka gabatar da kanka saboda jama'a.
eh to amma ka san da ai kabiru bashir ne tunda kana da lamba ai To, masha Allah, Malam Kabiru Bashir muna maraba da kai.
barka da kokari sanni da gurgurgu baya za a ce ko Masha Allah.
to kamar yadda kai magana ah, Allah ya saka da alkhairi bisa abin da ka gabatar kuma zan so dan Allah mai tattaunawa yadda ka fara an sai so bi tattaunawa cikin mutuntawa da darajar juna inda dai gurfanan nan da mun samu tafahumi da kai so da Allah kada mu bawa masu sauraron mu kunya mu tattauna cikin mutuntawa da darajantawa ka ba da dama in baka dama in kan abin da zan faɗa
To, Bismillah Malam Kabiru, muna jin ka cikin nutsuwa kamar yadda ka bukata.
assalamu alaikum Wa alaikum assalam, muna jin ka sosai cikin nutsuwa.
assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Malam muna jin ka fa.
okay ta na ji kai shiru ne A'a muna jin ka, ai ka ce in nutsu sosai shine na nutsu.
to a gurguje abubuwan da na tattauna mutane sun ji sun kuma saurara Mm.
sannan kai ma yanzu mutane sun ji abin da ka tattauna Na'am.
daga a dunkulen a dunkulen maganganunka ba su wuce maganganu guda uku ba Na'am.
a dun- a dunkulensu Mm.
banda yan wasu gyare-gyare da kake da su a kai na su um, saboda dai yan uwa a bana ta ilimi misali wajen faɗin akka da da kake cewa uka sunan garin akka ba sunan sa uka ba saboda a gyara yan uwa masu rari kada su ɗauki abin da ya gani kuskure so abin da kayan mu a kai ah, na yi magana akan mawkifin ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a karatu na na ɗauko maganganunsa guda uku a cikin jawabanka ka ɗauko guda biyu ɗaya ka bayyana da cewa ni na faɗa ta biyu kuma baka gaya mutane cewa na riga ka faɗar ta ba wadda kuma shi ne mahalli shahid na duk
Ma- Malam Kabiru ba a jin ka fa, ba a jin ka, kamar kana da matsalar network.
network din bai haddace ba.
ka ce yauwa ka ce ka ce akwai wata magana da ban faɗi cewa ka faɗa ba ɗayar kuma na faɗi cewa ka faɗa kana ji malam kabiru kana ji na ka kai sai ka barin ta kai sai ka bude kira kai sai ka ce ka bude kira kai sai na waya to shikenan to yayi
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yau yanzu ina ga ana ji na ba damuwa yauwa yanzu ana jin ka da kyau kana ji yauwa wata gaba ce tunda kaga kamar yanda kace a tsaya a nutsu a yi abin da masu sauraro za su fa'idanta haka ne to gaskiya yanzu ka faɗi wata gaba yanzu mai mahimmanci shine a cikin maganganun akwai waɗanda da na karanta na ce kai ma ka karanta akwai kuma wacce ka karanta kuma da na karanta ban ce ka karanta ba to sai kake cewa wannan abu ne mai mahimmanci sosai in ce ka karanta din kenan
na ce ita ce ta fi muhimmanci duka a maganganun to wace ce wace ce wacce wacce ka karanta ni ba na karanta magana ta'addancin yan shi'a da suka yi a tarihi eh sun haɗa kai da kafirai eh sun cutar da musulmai su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza na'am wanda a jawabai na sai na kawo ne shimfiɗa ma a kanta eh Sabin Taimiya ya kawo wannan maganar ya yi eh magana irin ta'addancin da rafida suke a tarihi da cutar da suke musulmai da haɗin bakin da aka yi da su Eh.
wajen cutar da musulmai.
to jaza- jazakallahu khairan Yau gwamnati a wannan wannan- wannan abu da ka kawo yana da mahimmanci sosai amma ni ban jingina maka bane saboda saboda gaskiya ban saurari jawabanka duka ba
to to shi yasa mai yiwuwa ni ban ji inda ka karanto wannan ba da aka wannan ina ganin ba wani abu bane kusan ba sabani a kenan kaga nan gabar ba sabani tsakanina da kai maganar cewa rafiba suna da sharri ana hada baki da su a hada kai wajen cutar da musulunci galibi dukkanin a tsawon tarihi duk arnan da suke iya samun dama akan musulmi to sukan samu kofa ne ta hanyar rafiba su suke taimaka musu wannan duka na faɗe shi ne.
to alhamdulillah to alhamdulillah kama yanda ka faɗa ka gani ma ya karanta to kaga ya kamata mu tafi kan menene sabani tsakanina da kai Saɓani shi ne shi ma a jawabanka Allahu alamu wanda ya ji sautakila da aka wani ma ya baka kwamen.
eh cewa a watakila ko magana ibn tabiyan da ka kawo tana gwada me abinda na faɗa cewa me za a duk wannan abin da suka yi a tarihi amma da za su zo su yi rigima da- da arna mm.
ibn tabiya ya faɗi cewa za a goyi bayan su ne to nan yau wato nan ne muke da sabani suna baka bi bayan ba abin da ji da ke ba a'a kafin kafin ka ƙara wani abu akai malam kabiru ya haƙuri man to bismillah yan wannan magana da kake faɗa na cewa za a goyi bayan su inji ibnu taymiya saboda suna jingina kansu zuwa ga musulunci kuma kullu man amana bi- bir rasuli huwa khairun mimman lam yu'min bihi ko min kulli man lam yu'min bihi ko wacce magana da nace ka karanta kuma ni ma na karanta wacce ita daban take a a yi hakuri yi hakurin faɗi me nake son faɗa anan to bismillah na bari bari shine idan ka ce ibnu taimiyya ya ce a goyi bayansu to kaga za a fahimci kana nufin wato mutlaƙan ana goyon bayansu mutlaƙan ba magana ce ta maslaha da mafsada ba kaga wannan magana da na karanta kuma a malam kabiru ai baka karanta ta ba baka santa ba wannan magana da kake faɗa ya goyi malam babba eh ya goyi ka ban dama magana
na baka dama amma ga maganan nan barin karanta to aji A'a, ai ai magana ka na rubuta.
To, to mu je, bayan salbisu jami'ar da ka kaba to shi ne kai a ina ne, a ina ne ka ce goyon bayansu magana ce ta maslaha ko mafsada.
shi ne na ce Ka faɗa?
da ka kawo kai da kanka ya buyi malam babaru mutane su fahimci Yanzu da ka faɗi wannan fa shikenan fa tattaunawar mu ta ƙare, me yiwa ni ban saurare ka bane ka faɗa.
Allah ka fahimce ni Eh, kai da kanka da ka zo ka ce lakana al'aqil yanzuru fi khairil khairaini wa sharri sharraini yawwa.
kai da kanka ka ce wannan maganar ta Sheikh Sa'im Taymiya tana tabbatar da me waccan maganar da ka faɗa Kwarai da wanda gaske.
ya ji karatuna duk wanda ya ji karatun dare na faɗi wannan maganar Mm.
Ibn Taymiya ya faɗa din Eh. To sai ka ce me?
tabbatin cewa a kalla a gani mutum zai auna me alkhairi guda biyu me shari guda biyu Eh. Ma'ana goyon bayansu ba mutlaƙan bane hasabil maslaha wal mafsada?
wace irin maslaha ai dan ne za mu zo gaba tattaunawar da kai A'a, to ai shine ne nake so mu zo din, kana ta jinkiri. Ka ƙaraso, ka ƙaraso kan wannan gabar, ita ce kawai sabanin mu. Idan ka faɗe ta, kana ji malam Kabiru, ya haƙuri, ya haƙuri. Ita ce mafi mahimmanci, ka kawo kana ji?
ce ni me abin da Allah bai girma ma juna yadda ka fara wala ban san bata maka program kana ji na Aiwa zan taɓa ta program ba ne, gabar nan muna magana, kawai tambaya ɗaya. Malam Kabiru, sauƙaƙa mana, ka faɗi cewa goyon bayan 'yan bida'a masu jingina kansu zuwa ga musulunci in suna faɗa da arna ana gina shi akan maslaha ko mafsada.
abin da na faɗa ka tsaya ka ji abin da na faɗa ka ban dawa Ga ga- gashi na baka dama na tambaye ka ma.
wannan yau ta miya ya ce sai a auna abin da yake na alkhairi guda biyu da kuma mai shari guda biyu Mm.
sai na ɗora a kai shi ne nake so ka fahimta muna da saɓani da kai To da bai aina ne?
daga cikin saɓaninmu da kai cewa umuman kai ma yanzu a jawabanka ka tabbatar da yi miya ya ce me za a goyi me bayan su bisa me maslaha yadda kai kake faɗa Mm.
haka ne Mm. Yanda nake faɗa ko yanda Ibn Taymiyyah yake faɗa?
yadda kake faɗa A'a, tsaya to da in karanta maganar Ibn Taymiyyah nan, kar ka kada ka daina jingina mu. A'a, wallahi sai na karanta. Ibn Taymiyyah yace shafi na 294 ta- bayanu talbisul jahmiyya. Ibn Taymiyyah yace bal law kana al mutanazi'ani mubtilaini Mhm, ka ahli al kitabi wal mushrikina.
mhm.
da za su zama duka ba mutanen kirki ba ne, duka ba wanda yake kan gaskiya ɗari bisa ɗari. Kama a sami yaƙi tsakanin Kiristoci da mushirikai, iza ta jadalu au ta ƙatalu, in suka yi yaƙi suka samu saɓani, ya ce, Kanal mashiru'u nasra ahlil kitabi alal mushirikina. Da haka abin da ya zamana mashiru'i a wajenmu shi ne taimakon ahlul kitabi akan mushirikai. sai ya ce me sai ya ce bilƙadirin lazi wa fiƙuhun alaihil mu'minun idan lam yakun fi zalika mafsada da haka idan lam yakun fi zalika maslaha wa- mafsada wannan maganar ibnu taymiya ce ko magana ta ce to idan ka ban dama dan Allah ka bari ka bani dama ne mutane bayani kai ma maka bayani abin da kai baka fahimta ba to shikenan bismillah
na ɗaya duk mai sauraro ya ji ka da kyau ya ji mai ka karanta kuma ya ji mai ka karanta a gaba ka ɗauko matsalar da ibn tabi yake magana tsakanin mushrikai da kuma ahlul kitab ibn taymiya ba kaɗai maganar mushrikai da ahlul kitab yayi ba yana da magana kuma tsakanin yahudi da nasara against rafida yan shi'a wannan yana magana akan mushrikai da kuma me waɗanda su ma yau kafirai nasara ne su wannan magana ta su ɗaya kenan magana ta biyu ibn taymiya banda wannan magana yana kuma da magana akan kes ɗin da shine ake tattaunawa yanzu shine ɗan shi'a rafida wanda suke da aƙidu na kafirci zahirinsu musulunci aƙidunsu kuma me na kafirci to me yace a can ya haƙuri ya haƙuri a'a ka amsa mana sai a ga bambancin eh ai ka ce zaka ban dama ai zan karanta ne to shikenan bari dai bari dai in baka damar tukunna sai ni in dawo bismillah muna jin ka
da haka da ka zo ka ɗauko inda yake magana akan mushrikai wanda suke ba asalin su ba wani musulunci zahiri ko batin da suke da shi da kuma waɗanda suke nasara alil kitabi kamar yadda suratul rum ta yi magana a kai kaga wannan ba shi da alaka da kes din da ake tattaunawa na batun shi'a da ake aƙidinsu suke na kafirci amma kuma me ana ɗaukarsa a matsayin musulmi a zahiri shin ta ya za ka tafi ga maganarsa da take a fili kai tsaye wacce ike magana akan rafida su zo su rigima da waɗanda suke arna yahudu ko nasara shi kusa mitemiya i bayani kai tsaye ice za a goyi bayan su waɗannan rafida ɗin ne ice mai hankali zai goyi bayan su ne
To karanta ta, ga shi magana karanta.
da ka zo sai yake ba- yace magana yace ala tara anna ahlus sunna wa in kanu yaquluna fil khawarij wa rawafid wa ghayrihim min ahli al bid'ah ma yaqulun yace baka ganin ahlus sunna duk da maganganun da suke faɗa kan aqida na khawarij da kan aqida na rafida ɗan shi'a da wasunsu na daga ɗan bid'a duk maganganun da suke faɗa a kansu sai dai me lakin la yu'awinuna al kuffara ala dinihim ba za su taimaki kafirai akan addinin 'yan shi'a ba domin kai ɗazu ba haka fassara shi ba ka ka dunkule shi ke masa wata fassara ta daban wancan maganarsa ƙarshen maganarsa tana gwada me cewa ko da waɗannan akan addinin nasu na bid'a ne khawarij ko rafida ko wasu cikin 'yan bid'a wannan magana haka take magana kai kana fassara a matsayin wai akan addinin mu mu kenan wanda ne ba rafida ba khawarij ba magana bice ba ta ɗauka haka yace lakin la yu'awinu al-kuffara ala dinihim ba za su taimaki kafirai akan addinin shi'a ko akan addinin khawarij ko rafida ko makamantan cikin yan bid'a ba wala yakhtaruna zuhur al-kufri wa ahlihi ba za su zaɓi rinjaye da nasara da bayyana kafirci da ma'abo da su kafiran ba ala zuhuri bid'atin duna zalika akan bayyana ko yin nasarar bid'ar da bata kai wannan ba wannan magana is very clear ta ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala akan cewa wannan magana ga ta yayi ta akan mai goyon baya idan an samu waɗanda suke kafurai na asali da kuma waɗanda suke mai bid'a su koda ta kafirci ce to ibn taymiyyah ya ce za su zaɓi waɗanda bid'a su ta kafirci ce kamar su mai rafida ba za su taimaki kafirai a kansu ba ba za su yi murna da yin nasarar kafirai a kan me a kan su waɗanda suke yin bida ɗin ba. Wannan shi ne magana da Bita Rahimahullah ta'ala ya faɗa. In kana da magana a kai yanzu sai ka yi kafin kuma mu ci gaba.
Yawwa, to shi kenan. To, kamar yadda kuke gani, a Malam Kabiru ya raya cewa idan aka, aka sami yaƙi tsakanin ahalul kitabi da mushrikina, ya yadda cewa nan goyon bayan zai zama hasabil maslaha wal mafsada. Kawai da jawabansa suka nuna, ya ce wannan magana da na karanta ta Ibn Taymiyyah cikin bayanu talbisul jahmiya ta tan ta keɓanci wato ahlul kitabi wal mushrikin fi khususi ahlul kitabi wal mushrikin da haka ba ita ce ba ita ce qadiyar da ake magana ba wacce zai zama yaki ne tsakanin ar-rafida al-mubtadi'a ma'al kuffar ko ma'al mushrikin wannan ya ce nan ya yadda ba matsala cewa yanda na karanta haka abin yake ahlul kitabi wal mushrikina idza tajadalu aw taqatalu kana al mashru'u nasr nasr ahlil kitabi ala al mushrikina bil qadri alladhi yuwafiquhum alayhi al mu'minun idza lam yakun fi dhalika mafsada kun ga nan wajen nan wajen shine wurin da nake cewa malam kabiru ka ja layi dazu in ka tuna Ina da rubuta wannan babban.
yau ya hakuri yanda na saurare ka yi hakuri kai maka dan yi ladabi ka saurare ni Bismillah.
inda nake cewa da suka ja layi nace idza lam yakun fi zalika mafsada to yanzu a jawabinka mun ji cewa ka yadda abinda na faɗa haka yake amma dai wannan fi khususi ahlil kitabi ne wal mushrikina sai ka ce amma ba haka lamarin yake ba idan ya zamana yaƙin ya faɗa ne tsakanin arrafida wal kuffar ko wal mushrikina idan yakin ana yi ne tsakanin yan shi'a yan bid'a da mushrikai shi wannan wato ba magana ce ta goyen bayan su muqayyadan bi husulil maslaha ko mafsada ba wato nan za a goyi bayan su ne mutlaqan inji malam kabiru haka ne malam kabiru
shi suna ga ina da taliki a kan magana ka gama aika shi kansa ai ka riga ka gama wannan jawabin da kai ne nake maimaitawa bismillah ci gaba To kaga Malam Kabiru bisa ga wannan jawabin da ka yi a nan wurin, a daidai wannan gabar da ka karanto alatara anna ahlas sunna wa in kanu yaquluna fil khawarij wal rawafid wa ghayrihim min ahli al bid'ah ma yaquluna walakin la yu'awinuna al kufara ala dinihim wa la yaqtaruna zuhur al kufri wa ahlihi ala zuhuri bid'atin duna zalik to me yasa zaka yanke wannan magana daga abin da take daure da shi na gabanta ai za ka ɗauko magana ne daga inda ibnu taymiya ya ce walau ƙuddira annal muslimina zalamatun fasaka wa muzhiruna li anwa'in min al bid'a allati hiya a'zamu min sabbi aliyin wa usman la kana al aqil a tsayan karasa da Allah karka karya alƙawari karka karya alƙawarin ka da Allah da Allah karka karya alƙawari zaka katse ni mana ko me zaka ce ai ka katse ni tsayan karasa wallahi gyara maka a'a ba so kake a gane ba in kana shiga zance na ba so kake a gane ba amma ka gani shiru nayi ba abin da ka faɗa kai na ba na tsaya da saurare ka bari in ƙarasa ne ka ji kunya saboda maganar na ka yi haƙuri in ƙarasa in ƙarasa in kai haka za a gani cewa kai ne ka saba alƙawarin sauraron juna ka gane kowa zai gane ga kai ne kake ta katse ni ibnu taymiya ya ce lakana al-aqilu yanzuru fi khairil khairaini wa sharri sharraini sai ya ce ala tara anna ahlus sunnah wato bayan ya ce wannan magana ce ta maslaha da mafsada ji inda ka ji ana maganar khairil khairaini da sharri sharraini to ana maganar kaddara maslaha ko mafsada cewa goyen bayan su shine maslaha ko kuma akwai mafsada cikin goyen bayan su wacce za ta cutar da musulmi da musulunci to sai ya ce ala tara anna ahlus sunna to sai zama natijar malam kabiru abinda kake kokarin yi ba zai yiwu ba bambance tsakanin idza kana alqitalu baina ahli alkitabi wal mushrikin shine shine akwai mura'atul maslaha wal mafsada amma idza kana alqitalu baina rafida wa baina al-kuffar aw al mushrikin ba'a mura'ati na maslaha da mafsada wannan abin da kake kokarin yi ka gane la'abatun makshufa ba zai yiwu ba ina kallon ka kuma ɗaliban ilimi da muke tare suna kallon ka ina ba da gabance ne wani abin da kake kokarin yi malam kabiru la yatimmu laka ba za ka iya ba ba za ka iya cika shi ba me dalilin da yasa ba za ka iya cika shi ba ga maganar ibnu taymiya wannan alatara din bantaro ta kai ka ciro ta ne daga waqad quddira annal muslimina zalamatun walau quddira annal muslimina zalamatun fasaka daga nan za ka dauko zancan sai ka tabbatar mana cewa ana goyon bayan dan bid'a kai tsaye ba tare da an yi mura'atin maslaha ko mafsada ba in yana fada da arni to ka gama na gama
to alhamdulillah shi yasa na ce kafke wannan din na san karshe inda zaka je anan zaka tiki
to na tike kuwa kace zaka yi ka san me yasa Mm.
so duk wannan jawabin da ka karanta na karanta shi a zabana shi ai- ka da zan ta kokari ya hakuri shi yasa da ka ta kokari in kace ai ba ta far- karantawar ake ba malam kabiru ta fahimtar ake yi to bismillah bismillah yadda ka karanta din ai tun da na gaya maka na karanta shi in ka ai- a yanzu da ba da abu ba da wanda wanda da network sai in kunno maka Mm.
a cikin zaman da ne sai ka ji inda na karanto wannan jawabin da kai amma yanda yanda nayi bayanin nan haka kai ka tsaya ka ji- ka tsaya ka ji wallahi yadda kai wannan jawabin wallahi haka da yi a ka yadda cewa ana duba maslaha ko mafsada a goyen bayan yan shi'a da duba dan Allah wannan gabar dan Allah amsa mun ka ce ka yadda ko baka yadda ba dan mutane ma su gane inda muka dosa ba da magana ba kenan yanzu a'a malam kabiru wallahi zan baka dama in kana son minti goma in kana son minti ashirin in kana son minti talatin tsaya ka ji wallahi zan baka dan Allah dan tsaya dan tsaya minti ashirin ya haƙuri ya haƙuri malam kabiru malam kabiru dan Allah tsaya dan Allah ka tsaya wallahi tun da baka haba karanta ni fa wannan- program nake yi fa na abin nan ɗinka kaga kaga girmamawa girmamawa da mutuntawa da ne maka ai da yawa na mutunta na girmama haka ne Allah sai na gama A'a, ba wai kai ta rantsewa Allah sai ka gama ba. Maganar da nake yi Malam Kabiru zan baka minti 30 dan tsaya mana ka ji. zan baka minti talatin in kana so in kana son ashirin dan Allah ka tsaya dan Allah ka tsaya Allah na ce ma ni yanzu na ce maka Allah ya sai ya zama ba hazihi da tilka ba a to kai ka zama khairun minni kai ka zama khairun minni ka zama khairun minni ka zama khairun minni tsaya tsaya malam kabiru zan baka minti sha biyar tsaya ka ji dan Allah ka tsaya amma ka tsaya magana mutane su fahimci yanzu kafin kai magana kafin kai magana dan Allah ka ce kana tare da ni kan abin da na faɗa ko ka saba min a daina yawo yawo da hankalin mutane a ba za ka yadda ba ba za ka yadda ba malam kabiru a kai ne ba za ka yadda ba ai lokaci na ne ka ban dama in gama sai kai maganar ka to shikenan malam kabiru ba matsala yi maganar ka yi maganar ka wannan jawaban da kai na cewa walau kuddira annal muslimina zalamatun fasaka ina cewa duk wanda ya saurari jawabai na ya ji na karanta cewa la kana al-aqil yanzu fi khairil khairin wa sharri sharrin na ɗaya kenan na biyu da zama a jawabanka ka ce ai ban faɗa ba waccan magana ta salbisi iblis ban san ta ba sai na ce da kai yanzu fa kai da kanka da ka zo karanta la kana al-aqil yanzu fi khairil khairin wa sharri sharrin ka ce wannan magana ita ce dai waccan fassara ta abin da ka karanta sai na ce da kai na karanta ta kuma yanzu kana so ka ce da ni wai jawaban da kai haka na yi su kaga wannan raina mun hankali kake so kai kenan domin ɗazin nan duk wanda yake sauraro ya san an yi wannan magana tsakanin ni da kai ka kaga batun ba wani batu na in sake baka dama mi in sake baka dama ka wata kalmun wata tambaya shi yasa na ce ba baka dama ba saboda wannan jawaban mutane su fahimta takatun da kace na boye ba boyewa ne ba na karanta shi a zamana ɗazu da na zo sai da kai ishara zuwa ga wannan kuma nashi da kai dukansu na karanta kafin ma na karanta saboda ban son zaman ya tsayi sai na ce sai da ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ijero irin barnar da suka yi da haɗin bakin da suka yi ko anan da zina ya gaya na faɗi wannan magana din so da ka daina cewa ka daina cewa ko ban karanta ba ko haka na faɗa ko ba haka na faɗa wannan ta neman mushe ta a jawabanka alhamdulillah abinda duk mai sauraro zai fahimta cewa ana me goyon bayan shi'a amma me amma bisa bi a tibadal masalih wal mafasid
masha Allah haka jawaban ka suka nuna ah kai fa a'a ka daya mana subhanallahi dan Allah ka shiru to
alhamdulillah wannan wani mai tatawur ne mun gode wa Allah da aka samu wannan ci gaba cewa da ba haka kuke ga al'umma ba ba haka kuke gaya mutane ba cewa kuke kawai me wannan yan shi'a ne yan bid'a mushrikai ne kafirai ne da haka kawai me a ji a yi mutuwar kasko duka me Allahumma daribin zalimi na bin zalimi na duk irin wannan kuke faɗa to kaga yanzu a ce wa akhrijna min bainihim salimina
eh kai kanka yanzu eh a kai kanka yanzu da kake faɗa na cewa eh ana goyon bayan rafida amma bisa bi itibarin masale wannan sai mu ci alhamdulillah an samu ci gaba tattawur ne wannan wanda ko ba komai ko a gode mana cewa wannan mun mun dan tura abin nan mun dan tura abin gaba an samu ci gaba a cikin jawaban da ake yi wannan gaba ta farko ke to shi to dan tsaya to tsaya akan wannan malam kabiru jazakallah ya hakuri ya hakuri zaka shiga abu na biyu dan Allah tsaya a'a za a lokacin sallah ya dan tsaya mu ji wannan gabar da ka gama ya hakuri ya hakuri tsaya mu faɗi wannan magana da nake son faɗa eh subhanallahi so bi kana kace ni wai ina kace ka
yanzu in ka yadda tunda an kirawo sallah mu je mu sallah ka tafe program ne tun da na ce maka gaba ɗaya maganganun ka sun kushi gabobi guda uku ne kuma dukkan na da amsa da daren baka to shikenan malam kabiru ina godiya a ina godiya saboda yan minti biyu da muke da su ni ma zan yi magana kana ji in muka dawo sai zama kai zaka tashi kai zaka yi magana a abinda nake so malam kabiru minti biyu kace eh minti biyu eh minti biyu zamu tada sallah mu mana to to shikenan rike min da minti 56 zamu tada sallah mu mana kana ji abinda nake cewa shine tambaya ɗaya nake so in maka ka amsa ta sai mu ci gaba akai kana tare da ni ne akan abin da kace na karrara na cewa ba a goyon bayan ƴan shi'a in suna yaki da arna sai bi hasabi mura'atil maslaha wal mafsada kana goyon bayan wannan magana ko kuma baka tare da ita Ina tare da kai.
baka tare da wannan magana Ba na goyon bayan ka.
yawa to in baka tare da wannan maganar kaga shine za a ji dadin tattaunawa cewa ga abin da ni na faɗa ga abin da kai ka saba mun da haka yanzu kabiru yana sanar da ku al'ummar duniya duk masu sauraron mu cewa yana ganin goyon bayan dan bid'a ko dan shi'a in yana yaki da arna mutlaqan ne laysa muqayyadan bi maslahatin aw mafsada ba a ba a kayyade shi da cewa a duba maslaha ya hakuri ka ce ka ban minti biyu kana ta katse ni sai a gane abin nan malam kabiru sai a gane cewa ka samu damuwa ka gane Dan ba kai ka haɗu da ita ba ku yau.
kana ji kana ji malam kabiru Ta ce ka.
sannan abin da kake cewa an samu ci gaba an samu ci gaba ai da ba haka muke faɗa ba shi ma wannan abun kunya ne a wajen ka malam kabiru kai hakuri in kalmar tai ma zafi me abun kunya Abin da za ka faɗa yanzu ni yanzu ni lokacin da nake wa al'umma jawabin abin da nake ganin wato tad'u ilaihi ma- ma- maslaha ko kuma abin da nake ganin shine shine ma- mafsada in naga wannan nazo na yi wa- ina yi wa al'umma jawabi wato sai na gaya musu cewa min aina in talaqt in ban fito na ce musu daga menene muntsalakin ba ina magana da awam yanzu sai na gaya musu cewa ga daga inda aka samo asalin zancen an samo zancen ne da asali kaza yake sai yanzu ne ya zama akwai maslaha ko mafsada don haka yanzu mafsada ce ta, ta, ta sa nake nake tsoratar da ku An samu ci gaba da yanzu alhamdulillah.
a'a a'a to yanzu yanzu dai mun samu gabar kuma abinda zamu yanzu zamu yi sallah jama'a zamu yi sallah yanzu zamu dawo Da minti ashirin sai mu dawo.
ba matsala za mu yi sallah yanzu za mu dawo tare da kabiru bashir abdulhamid akan wannan gabar ta cewa ana duba maslaha da mafsada kamar yadda maganganun ibnu taymiya suka nuna ko kuma ba a nunawa babu matsala za mu sake bashi dama za mu sake bashi dama yin magana amma na san dukkanin ɗaliban ilimi sun fahimci inda lamarin yake kuma sun gane inda aka dosa kuma wannan ita ce maganar ibnu taimiyya kuma abin da yake yin ƙoƙari na datse ita maganar ibnu taimiyya da canja mata ma'ana wallahi tallahi ba zai yiwu ba ka gane wallahi ba zai yiwu ba malam kabiru matukar yau dai ina numfashi da taimakon Allah to bi iznillahi zan nuna maka yanda abin yake kuma duniya sai ta gane ka gane sai dai ka ki karba Allah ya datar da mu wassalamu alaikum